الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda yake gudana ci gaba da karatu na wannan littafi na adabul mufrad wanda muke gabatarwa a nan masallaci sabil guda gawan katare ta magaram ina ga yau darsi na na nawa ne na littafi da abana wadan da biyu a gaba ɗaya kuma na shidda na shidda yau darsi na shidda ne zammi yau muna na ranar ladi nawa da shawal 18 shawal milkatsan karandego hijiriya tana da shekara 442 miladi kuma yau 2030 30 ga watan nan kowa demil betaya to wannan adab da yi littafi mai suna adabul mufrat na wani malami waya mai littafi waro ta mai littafi abi abi abdullahi muhammadu bin ismail al-buhari wanda ya mutu hijira tana da shekara 256 shi buhari imam buhari ya mutu hijira tana da shekara 256 kenan yanzu shekar shi da barin duniya buhari hijira tana da shekara 256 imam buhari ya bar duniya yanzu kuma muna da muna dubu da 440 da biyu kenan mil katsan kanan da zaka yi muwa wanda ya sassan kan sisi nawa yanzu salula ta rige mutane inda daga gaba mutum zai wajen salula ta sa kowa mil ta biyu daga gaba inda da hudu yaki ya da wajen yanzu mil da ya sauna ba ta ba kwaɗe wa ɗan to alwim da shi ya mutu eh nawa shekara mai yanzu da shi rabon da shi shekara dubu da ɗari biyu ko da wani abu don da ya mutu hijira tana da shekara 256 to almuhim dai wancan satin muna cikin babi na 17 na wannan littafin babun da'awatul walidai ne hadisin bawan allah nan da wanda ake ce mai mi jureju muna iya maimaita shi ko kuma an wuce shi hadisin jureju ko hadisi za a maimaita shi saboda fara karatu wancan ma an su ba babun da'awatul walidai ne babu wanda zai bayani akan addu'a uwaye kamar addu'a uwa musamman inna kai ki gare ta duk imaninka duk kazanka ko da mugun addu'a ce ta matana iya kama ka uwa addu'a uwa da uba kai ki gare ta kuma ya ce musamman ma ta uwa da wani ake cewa ai ba so iyayenmu mata yaransu ko iyansu a wasu ce allah tsine ma allah wadanka ai mata suna wadda wannan kamar ba su ga yaro ya musu abu bai kai ka Allah tsine ma Allah wadan ka to mala in karama yake amin amsa dan duk imanin ka adda uwa tana kamawa dan wannan ai a ruwaya ta farko aka ce salasu da awatun mustajabatul lahunna addu'o'i guda uku ana karba musu la shakka fihinna babu shakka babu kokonto ana amsa musu daga cikin su ai mi wani sha'awancin satin ko da'awatul mazlum addu'a wanda aka zalunta kamar ka zalunci mutum ya ce ma Allah ya isa je ka ka gani to duk wani wanda ya ma wannan adda sai Allah ya amsa ko da wani lokaci ne ai shi ne ce la an suran na hu walau ba adal his na biyu adda wata awatul musafir da wata adda matahi na ƙarshe sai ya ce wa da'awatul walidu ala walidihi da addu'a ma'aifi afsa ɗansa yana addu'a uwaye akan ɗansu to wannan addu'a ce mustajaba to sai wannan ruwa ta gaba doguwa wadda mun yi ta satin gaba amma dai za mu sake maimaita ta sai take ba mu misalin wani mai ibada wanda ya bar komi ya koma bayan gari yake ibada amma dai duk da wannan dan a ba mu darasi mu doka sai ga oshi ta mai muguwa addu'a kuma ta kama shi me dai ya zama to leson ne a gare mu san addu'a kuwa kake gare ta shi wani hadisi na juresh ya zo guri da dama baitin nan adabul mufrad buhari ya hudo shi a can jabaitin ya kashi ana adabul mufrad a can ya a buhari ma ya zo a muslim ya zo a musnad na ahmad ya zo sai dai wani gurin zaka ga inda suka zo in wani guri yana ƙara wani guri kamar na adabul mufrad bai hudu wani abun ba sai ga a ruwaya buhari ko ta muslim ta ko ta ahmad ya ƙara to yanzu zan zo karanta shi tun daga farko da in na zo gurin ƙarin zan da ƙara a ruwayoyin surar yadda suka ce nan sai ce hadasna ayyashu hadisi dai mutafifun alaihi ne hadisi dai ingantacce muka ce ya hutu a ina buhari baitin adamul mufrad nan buhari ya hudu shi an adamul mufrad ya hudu shi a ina a jami'u sai ya hudu shi a muslim ya hudu shi ahmad ya hudu shi a musnad kenan kaga duk hadisi ne mutafifun alaihi yace hadasna ayyashu bin walid qala hadasna abdul a'la qala hadasna muhammad bin ishaq an yazid bin abdullah bin qusayt an muhammad ibn shuraihabil ahi bani abdiddar anna aba hurairah qala aba hurairah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace zau bi shitin da farko kullum na cewa in wata kalma ta yi wahala sai a ja layi dan mutum kullum kalmomin su ne suke mai koko mai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce nan aba hurairah ya ce annabi ya ce sami itu rasuli sallallahu alaihi wasallama ya kunu na ji ma'aiki ko manzon Allah yana cewa ma takallama mauludin minan nasi fil mahadi illa isa bin maryama wa sahibul jurayhi ma takallama mauludin babu wani abun yaro maulud yaro kare kenan babu yaron karami da yayi magana daga cikin mutane kuma yana cikin zanen goyo mahad zanen goyo kamar yaro na karami kenan yana cikin aka ce yaro a cikin waka kamar isa can ba ta aka yi wa kallaman nasa fil mahadi wa kahala yawa mutane magana cikin zanen goyo kenan yaro yana karami shan nono karami da sabon aihuwa ko rana aihuwa shi kenan babu abin aihuwa daga cikin mutane wanda ya magana yana cikin zanen goyo sewa illa isa bin maryama sai isa dan maryam ai isa dan maryam lokacin wanta bazat bihi makanan sharkiya ko ba ta bihi qaumuha ta hamilu lokacin da ta zuwa mutanen ta ta aye shi suka ce qalu ya maryam anne laki haza maryam daga ina ka zo da wannan ya tace a kashe dai fa asharat ilay ko ha suke cewa kai fa dukalimu man kana fil mahadi sabiya he take nuna shi maryam ina ka samu wannan dama aka ce can aka ce mata fa imatara yana min albasharin in wani kika yace miki ina ka me nuna shi da ta nuna shi su ce ya zan yi magana da wanda yake cikin zanen goyo sai isa ya magana ce inni abdullahi atani alkitaba waje alani nabiya waje alani mubarakan aina ma kuntu sai isa ya magana ce ni bawan allah ne allah ya bani littafi ya sanya ni mai albarka da inda nake yi bayani to kenan wannan ai sahabbai sun karanta abin a cikin alkurani ko kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu babu wanda ya magana a cikin zanen goyo daga cikin mutane sai isa dan maryamu isa dan maryam kuma sun karanta labarin a cikin qur'ani sai ya ce wasahibu jurayj da abokin jurayj ko kuma da mutumin jurayj ko kuma da wanda suka yi gwagwarmaya da jurayj kila sai sahabban nan suka ce ya nabiyallah ya ma'aikin Allah wa ma sahibu jurayj wane ne ma abokin jurayj tunda ai sun san isa ko qur'ani ya ba su labarin isa amma dai ba su labarin juresh sai suka tambayi annabi wa ma sahibu juresh wane ne abokin juresh to nan kan huce mata kalan mauludin fil minan nas ai hadisi ne ya nuna ba wanda yi magana daga cikin mutane sai wa da ba dan maryamu a sahibu juresh to a waccan ruwaya nan ma da kai kari a wata ruwaya da yazo hadisin wannan na juresh guda uku ya zana da isa dan maryamu da sahibu jureji da kuma wata baiwa Allah tana tafiya yana shan nono sai ta ga sai ta ga wani mutum ya wuce da kaya mai kyau da kaza da kaza da ta ga mutum ne kamar yanzu ya wuce zamanin ne yanzu a mota mai tsada kaza kaza sai ce kai Allah sa dana ya zama kamar wannan sai yaro na shaidar ce a ka Allah sa zama irin shi kuma sai ta sake hucewa ta ga wata kamar mahaukaciya ga tanan firkitar tare ana kishinta ana jiwonta a unguwa sai ta ce ka Allah mai da ɗana irin wannan sai yaro ce Allah sa yanzu zama kaban wannan yau wai ƙarshe ake wa ba yanzu ba tun da ai da wannan wanda ya huce tsafkin da ita wanda ake shi ai ba san ƙarshen waye ba ɗan aljanna ƙila shi wannan wanda ya huce tsafkin a mota mai tsada a kaza a kaza lahira maza zai shi a san lahira ba sama da ina ne ita kuma wannan makwace ita ita elina ce el aljanna ce kenan a ruwa ya zo guda guda uku ya zana da isa ma ta kallon mauludin min nas fil mahdi illa isa bin maryamu wa sahibu jireji da wannan a can zai ruwayin musulun ɗinka kuma haka zai gani sai ya ce nan sahabai suka ce wa ma sahibul jireji wane ne sahibu jireji ƙala sai annabi ya ce musu fa inna jirejan to shi jireju kana rajulan rahiban ya kasance wani namiji ne rahiban mai ibada rahiban mai ibada kamar aka ce mutum rahibi wanda zai koma bayan gari komi ya fasa kawai sai ibada a ina aka samu zamanin annabi isa ne tunda shi zuraishi an yi shi zamanin annabi isa bayan annabi isa ne irin mabiyan annabi isa ne wanda suka yi imani da annabi isa ai anan ne aka samu rukubana kenan ya kasance a bayan annabi isa shi zuraishi rajulan ne rahiban namiji ne mai rahiban mai yawan ibada fi sauma'atin lahu a cikin wata bukka shi sauma'a bukka kamar bukka da ake yi muka ce a mata turaku kuma sama sai a yi ɗaki kamar shigar ita ba runwa ba ita ba wannan ba tsawo gari baini ne amma da bai da tsawo kamar za a mata turaku guda hudu kuma sama sai a yi bukka dan in ya zo wake tsaya ƙasa don ka yi dirajen shi ma yi ibada da wannan yake hawa da igiya ba iskali da igiya yake hawa gudun don dai kan wani ya zo ya yi daidajen shi ne gidan kenan in zo bukka tashi da igiya yake hawa sau ma'ato kenan kamar bukka haka kenan yana cikin wannan bukkar tashi sai aka yi ba ina jureji ya kasance mutum ne mai yawan ibada a cikin bukkar shi wa kana ra'il bakara ya awi ila asfal sau ma'ati a kusan a bukkar tashi kuma aka ce wa kana ra'il bakara da kwai wani makiyayin shanu ya awi ila asfali sau atihi yana tattaruwa ƙasan bukai kamar da kwai wani makiyayi kusan bayan garin inda ya koma ya yi rukwai shi kuma wannan makiyayin in yi kiwo ya yi kiwo ya gaji ya mai da wannan ƙasan bayani na jiragen nan ne gurin huta bashi kenan ne yake zawa ya rika wuta ya awi yana koyar ja yana komowa yana tattaruwa kenan ya rika zama a wannan ƙasan bukai shi ne yake wa kana ra'il baka yawo ila aswar sabati wa kanat imra'atun min ahlil qarya kuma ya kasance da kwai wata mace na mutanen garin tunda ai fukka tana ina bayan gari kuma ya kasance da kwai wata mace ta mutanen garin ta hatalifu ilar ra'i tana kai kawo zuwa wannan makiyayi ta hatalifu kai kawo ba ibn taje ta zo kenan duk kwanakai tana zawa gunwa makiyaye kenan mutuno ne a wannan gurin a filipi mutuno ne a yanzu mutuno ka zana da kwai jureish da kwaiwa da kwai ra'i wanda yake in yi kiyon shi zo kasar bayanin nan ya huta da kwaiwa da kwai mace wadda kuma tana zuwa ta zaba to kenan ana cikin wannan ɗauki abin kamar kana gani a jini fa'atat ummuhu yawma sai uwar shi ta zo gurin shi wata rana ga wata ruwaye waccan nan bai kata ba sai aka ce duk kwana biyu uwar shi tana zawwa gurin shi ta ka mai ziyara don uwar shi tana san shi sosai amma duk da wani ya kowa bayan gari na ibada tana zawa ta ka mai ziyara ta ce jirai shi leko su gaisa su yi magana su yi magana ta fiye ta kullum duk kwana biyu tana ka mai ziyara to shi ne ya ce nan fa'atat ummuhu yawman sai uwar shi ta zo mai wata rana faqalat sai ta ce shi yana ina yana sama yana ibada kuma da me yake hawa da igiya sai ta ce ya jureju kenan ta yi kiran shi ya jureju wa huwa yusalli shi kuma ta kiran nashi shi yana sallah fa qala fi nafsihi sai yace a cikin rai shi wa huwa yusalli shi kuma yana sallah ummi wa salati mamma ko sallah ga mamma ta yi kira ne kuma yana cikin sallah wani zai shine fa qala fi nafsihi ummi wa salati mamma tana jureju shi kuma yana cikin sallah sai ce wanne zan zaba fara'a an yi usira salatahu sai ya ga gwanda ya zaɓi sallashi sai ci gaba da yin sallashi bai amsa ba kiran wai sun masara hatbihi saniyata hallo ta ƙara mai kuwa saraha ta ƙara kuwa kina ta ƙara kiran shi ta ɗaga murya saniyata kula da jan kwana biyu fa ƙala fi nafsihi anan ma sai ce a cikin rai shi ummi wa salati mamma ko sallah ya zan yi harin shi ke wannan sai ya ce fara a an yi usara salatu sai ga gwanda ya zaɓi sallar shi sun masara hat bihi salisata kuma ta sake kuwa dai hat ta uku kula turwajen kwaki nan ko faƙala a nan ma sai ce ummi wa salati uwata ko sallata fara a an yi usara salatu sai ga gwanda ya zaɓi sallar shi kenan nan a ƙarshe dai falam a ƙarshe dai kenan kira nota ne sai ya yi tunani ya ce shi kuma cikin sallah ce gwanda uwa ko sallah sai ga gwanda sallah to ga wata ruwaya kuma inda ta zo sai aka ce kira uku uku so uku ne ta mai za a wata ruwayan ka hadisi kamar sai da ta zo ta yi kiran shi so uku bai amsa ba kuma ta koma aka jima ta sake zawa ta yi kiran shi so uku bai amsa ba ta sake koma ta zo ta kai shi uku ta daina cikin sallah yanzu a wata ruwaya to a ƙarshe dai falon malam ya shi buha a yayin da bai amsa mata ba yayin da ai shi gani ke ibada ke ce yake yana gaban Allah bai amsa mata ko gani yake ibada ai a gaske shi joji a gaske shi gidan da kamar ya da tsina ibada to falon malami shi kuha a yayin da bai amsa mata ba qalat sai ta ce la amata kalla ka Allah ya kashe ka ya jureju ya kai jureju hatta tanzura fi wajhil mumisati har sai ka yi kallo ko kuma ka duba cikin huskar karuwai mumisa karuwai karuwa mumis karuwa jalaina eh jam'i ne kenan mumis karuwa mumisat kenan karuwai kenan adda da abin da ce kenan bakka so kaga huska sabo to ka Allah ka shiga sai ka ido huda karuwai kawai abin da saboda kenan da ta wadu wannan so man sarafat sai ta juya ta tafiyarta to ana nan ana nan ana nan an ja zamani shekaru ya ji wannan action ne ba an yi da ba shi ne na sallah ba ya ji ba kiran mamma har su wajen nawa kuma ya ji abin da matauli ta ta yi ya ƙara ibada shi kuma a zance ya wuce to ana nan ana nan da aka ɗauki wani ɗan lokaci to fa'utiyal maluku kamar abin ya yi riziman shi ne fa'utiyal maluku bitil kalmarati sai aka zo wa sarki da wannan macen wace mace mai ba biya gurin makiyayi kenan kama a gari an an yi laifi ba gurin shari'a gurin sarki ba ko gurin alƙalai ke zuwa to sai aka zo wannan mace ta ɗauko magana shi ne fa hotel maluku bi tilkal mar'a sai aka zo wa sarki da waccan macen allati ta hatta lifu baina ra'i ko ra'i ba garko waladat ta aiku kenan ta yi ciki ta aiku sai aka zo wa sarki da ita to kuma yanzu nan aka wa mace ciki ai danginta ko wani menene dole a ce wa miki a samu wa mata ko to an zo shari'a yanzu gurin sarki a ga ita wannan mace wane ne mata ciki faqala nan faqala sarki ne ce kama ana gurin shari'a ce an zo gurin sarki ba manta sun zo sun kata gurin sarki a samu wane ne wannan cikin faqala sai sarki ya ce mimman wannan da na wane ne waye miki ciki ai jira ki ce wani ko qalat min jurayji sai ta ce dan wannan na jurayji ne to ai abin ya wuce hankali kama a gari an ga kai kai shi ɗaya ne a unguwa da aso ke kada su da musulun kana yau kullum ya addu'a eh misali ai misali ai da mutane sama ido su ko an ga kashi da yanzu da dan gemu ka ka ya wando ka sa hisu da musulun aljihu bai ci musulunci ba abin da ke ai da mun ana neman irin dinka eh to irin wannan ne ke din qalat asaibu samati sai aka ce sarki ce wannan na bayan gari mai buka ai abin da mamaki ustaz wannan na gabas ko wannan malam kaza misali ai haka ne a sahibu sama wannan ma'abucin buka wanda ya tsere da bayan gari ake ga yahi kowa ibada yake ga shi mai kaza ne shi mai kaza ne qalat na'am sai ta ce eh shi ai abin ya wuce hankali kenan me masu nema kuma ga waccan ruwayi sai suka ce daman a gari in kai wani abin kowa unguwa ko a fami ka zama to kai hi daya ai za ka integris ne san musulunci gare san kaza kaza gare ai neman irin ɗinka ake kai wannan irin wannan to duk wani masu neman laifin jurej kenan kowa gari kan a ce me gari wa gari haskiya watsa cikin gari ai jureju ya wa wannan mace malam na bayan gari mai buka mai gidan sama ya wa wanke ciki kan a ce me zance hewa ta duka gari sarki sai ce kala sarki a nan sai ce ihidu musa wa ma'adihi kai ku tashi dogare ku je a rushe wannan bukatar shi wa a tuni bihi kuma a zo min da shi aka ce nan sai aka tashi a wata ruwa da jama'a duka na gari kan yan sa ido kan dogare kan masu gani su wadi kowa dai bin hanya ake ana cewa ai malam yayi malam yayi kaza malam yayi kaza da aka iske shi fa darabu sauma ati bai san ba abin da ake kawai sai ji ana kishin bukata shi shine fa darabu sauma ati sai suke kishin bukata shi bi fu'usin fa'asun gatari ko diga jam'in shi sai a ce fa'us kenan da gatari ko diga kowa na da su aka bubbuke in yi ɗaya ne sai a ce fa'as jam'i ya ce fa'us hatta waka at hatta faɗo da ta faɗo shi ma ya faɗo ga wata ruwaya wacce aka ce da suka je kan su fara bugan bukai sai da suka ce cewa jureji jureji yana sallah yake amsa sai suka kishe ta suka bige ta ya faɗo ta faɗo gaba da da ya faɗo ba a tambaye shi ba me kai kawai ba mu san shigantaka kan masu jiwa kan masu mi haka ake mai fa ja'alu yadahu fi unqihi sai aka kama hannun shi aka sa a cikin wuyan shi bi hablin da igiya kama aka kama hannun shi aka kai daidai wuyan shi sai aka daure summan dalaka sai aka kama hanya daga ina daga bayan gari za a zo ina za a zo masarauta kenan ai a hanya haske ya watsi gari kauye gari kamar kauye ka ai kowa ya mutu na gaya ne zai za a wuce da malam kowa mutu na leke to su ma sai hanyar da za a bi sai aka bi hanyar gidan wa'an su karuwa su ma sai suka fito da suka fito su ma sai suka yi tsakanin sa cewa ashe ɗan iskan yawa gare su ba mu kaɗai ne ba da ake zagin mu a gari gashi ma malam an kamo shi eh kamar eh kenan mu ashe mu yawa gari mu suke cewa shi ne nan da an kamo shi sun man ɗalaga sai suka zai famun rafihi ala mumisatin sai suka shuɗe a bisa mumisat karuwai kenan sun leko fara a kunna sai ya gansu fatafa sama sai ya yi mulmushi to mu zaka ɗauka ai tun daga can da aka kamo hanya ya ɓatare tun da bai sama abu da sai kashi ake bashi amma da aka zo ya karuwa suka ido sai ya dariya ya yi mulmushi kenan me za a ɗauka ai hujja ce take da shi tun da su wanda suka kashe kenan me yasa suka ce kare shekin tun can bai yi ba dariya sai daga mutanen nashi eh kenan shi ne sai da yazo fara a kunna da ya gansu fatafa sama sai mulbushi wa kunna yanzurna ilaihi bin nasi su kuma suna duba shi cikin mutane to har dai karshe an zo gidan sarki faqala maliku sai sarki ya ce mata su umu hazini wannan mai ta kakara ga tarin zamani ga jure shiga wani ko eh faɗi ai shi sarki ɗauka daga ya ganta ma ya sani ko wannan mai ta kakara shi ne wannan mata su umu hazini wannan mai take cewa ƙala sai jure shi ya ce mata su umu take cewa tunda shi bai san ba mi aka yi ƙala sai sarki ya ce ta umu anna wala da haminka ta ce wannan ɗan jaririn naka ne kai ka mata ciki ai an ka babban magana ko kenan shi sai san wannan ma garwaya nan bai kata ba da aka ce dan shi ne garwaya Ahmad can wannan da bai kai ba ana wannan adabul mufrad bai kata ba sai ya ce a bashi mukula a bashi dan lokaci kalkitan haka yana so wani abu wa an suka ce a ai kare ni mutane ma kai da ka zo kai kaza kai kaza wani lokaci zan baka ai nan ba ta ji da wani malam wani kaza mai ibada kai shigantaka ba a baka lokaci a ƙarshe dai sai sarki ya ce a bashi da aka ba shi lokacin sai ya je ya yi alwalla ya yi raka a biyu a raka ta biyu na asuje da ya ta gaya wa Allah hudda shi Allah Allah hudda shi daga wannan masihai sai aka nuna mai kamai kawai wannan dan yayi magana hudda shi kenan nan bai kada ba na hede aka ba shi dan lokaci ya yi sallah raka a biyu to da ya yi sallah raka a biyu nan nan bai kada ko nan sai ce na ina ne ki qalat anti tazmi'in ke ce ke cewa wannan dana ne ita macen qalat na'am sai ta ce eh danka ne qala sai ya ce aina hadha sagir ina dan ina wannan yaron yake tunda ta dauko shi a haka sai aka ce qalu hadha fi hijriha sai suka ce eh wannan gaya nan aka fadar ta kamar yadda ake rike dan jariri haka ta rike shi hijriha ka fada nan haka rike yawo fa aqbala alaihi bayan ya ji wannan addu'a fa aka bala alai sai zo kamar ya gabato gurin yara faqala sai ya ce man abuka wane ne babanka ya ce wa yara qala ra'il baqar sai jariri yayi magana sai ya ce makiyayi shanu ne babana kenan mu ustahe nuna miracle anan yaro dan jariri sai ya ce makiyayi na shine babana anan suka ce wani ya zo ya sumbance shi wani ya tsere wani ya faɗi wani ya kaza tun da an ya ba da mamaki kai wanda kai ta bashi kashi kai ta gaya magana ka ga wannan mu'ujizar wani ya yi gabas wani ya mata guri ya rikici kenan dai wannan abun ya daga darshe shi to kenan kowa shi kunya alal maliku sai sarki ya ce a naja ala sauma a tika mina zahabi wannan bukkar taka mu je mu gina ma ita da zinariya kalala ya ce a'a ƙala min alfidda to mu gina ma ita daga azurfa ma ƙala la ya ce a'a ƙala mal sarki dai ya ce fa ma nashi alwa ya za a bai dama bukkaka ƙala ya ce rudduha kama kanat kuma da ta kamar yadda take a da ƙala sai ya ce to ai da koi a dukkan abin me ba su mamaki wannan dare da ya ido hudu da karo ko to shine sai suka ce to mu abin da ya mu kai gaba daya fa mallazi tabassamta menene ya sa ka yi dariya famar da zai taba samta menene sa ka yi dariya a hanya bai cin kasha kashi sai da aka zo titin karo kai dariya me yasa sai ce kala sai ce amaru amaran wani al'amari ne arabtuhu na san shi dama a daraktini da a wata ummi addu'an mamata ce ta kama ni sun ma'ahabarahun sai da ba ba ne labari ina sallah ce mamata ta zo ta yi kira na ba an saba ta mun wannan bakin to addu'a ce ta kama ni haka to mi miki wani kuri wani leso miki doka wannan kenan addu'a uwa kai ki gare ta duk ibada kaga addu'a ta kama shi amma dai da ke mutum mai kirki ne kuma addu'a sai ta daga shi ta kama shi amma dai ta yi sai ta daga dalilin shi da wannan malamai suka ce anan ko sallah in dai ba farilla ba uwa ka ta kiran ka amsa ka ci kamar bin iyaye wajibi ne sallah kuma wacce nafila ce farilla ce yanzu ka yi tasbihi ko wani abuwa amma dai in nafila ce mamman kana daki take kiran ka sak malamai suka ce ka yanke ka amsa kana sallah daki mamman take kiran ka amsa ka ci a nafila a farilla ne zaka yi tasbih ko rabuwa kenan jurai sai ba su labari an yi kaza an yi kaza an yi kaza kenan me zama gane a da'uwa kai ki gare ta ko da ba ta yi ba a gaba sai ta sai ta karo to wannan shine muka maimaita shi mun yi shi wancan satin dama sabon babi sai ce na 18 babun adul islam alal ummu nasraniya ardul islam bujirto da musulunci a bisa uwa ba nasariya kenan uwa ka koda ba musulma ce ba ka rika bujirto mata musulunci domin ta samu tsira to sai ce قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو وليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير الحسيمي السحيمي السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتعبى فقلت لها فعبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادع الله لها فدعا فأتيتها وقد وقد أجافت وقد أجافت عليها عليها الباب الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه و- وأح وأحبهما أحبهما إلى الناس to wannan ruwaya kenan muka ce labari ne nawa na Aba Huraira kuma ita ruwayar nan Muslim ya fito ta a Sahih Muslim kamar labarin uwa Aba Huraira ce dan a ga mu uwayen mu mu doki darasi mu ma mu rika uwayen mu in ba addinin mu ya saba mu ja su su bi addini shine yace nan حدثنا أبو وليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول شي وني يجي ياج أبا هريرة yana cewa me Aba Hurairah yake cewa ma sami abi ahadu babu mutum ɗaya da zai ji labari na ma sami abi ahadun babu mutum ɗaya da zai ji da zai ji ne abin da yake ni zai ji labari na yahudiyun wala nasraniyan wannan mutumin bai yahude ne ko kuma addinin nasare ke illa a habbani sai ya so ni tukwana sai ya fara ba da labari ya ce inna ummi uwata me yasa ce na illa a habbani ina sai ya so ni lokacin kan uwa tashi ta musulunta su wanda suke addinin yahuda su da kaza suna ga yadda a babu da yake zawa ke kyautatawa uwa karshen kyautatawa yadda su gusuwa ɗiyansu da wani aishi musulunci a hadisai da muka yi na baya ko da addini ya saba da kai da uwayenka ai aka ce wa sahibu ma fi duniya ma'arufa ka kyautata musu rayuwa ta kirki ta nan duniya da ihsani addini ne suka ce kai kaza abin da ya shafi addini ba kai ba to sai ce inna ummi kuntu uriduha alal islam uwata na kasance ina nihinta a ta shiga musulunci kenan uriduha ina so alal islam a bisa musulunci fa ta aba tana kiyawa ta aba tana kiyawa fa qultu laha- fa qultu laha yawman wata rana sai nace mata mamma shiga musulunci fa abat sai ta kiya fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai nazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai nace wa annabi ud'ullaha laha annabi ina bara adda ka roƙa wa mammata Allah dan ta musulunta fada a sai annabi ya adda ya ce Allah ka sa uwa abu hurairah ta musulunta to wannan adda sai Allah ya karanta ta karbo shi ne ya ce abu hurairah ne ya ce fa ataituha sai na zo mata wata rana fa ataituha sai na zo mata da na zo mata wa kad ajafat alaihi albab hat tarihi gida ma tarihi gida ajafat galakat jalaina ajafat alaihi albab lokacin da ya zo yanayin da ya same ta hat tarihi gida faƙalat sai ta ce ya aba huraira ya aba huraira inni aslamtu ni daga yau na shiga musulunci kenan a da annabi ta karo sai ya ce fa habartu nabiyya sai na koma na ba annabi labari na ce na isko mamma mamma ta ce kuma ta musulunta fa qultu sai na ce in ji aba huraira ud'ullaha li annabi ka ƙara roƙa mini Allah wali ummi kuma ka ƙara roƙawa mammata faƙala sai annabi ya ce Allahumma ya Allah abduka abu huraira bawanka abu huraira wa ummuhu da mamasa a hibbu kuma ilin nasi ka sanya soyayya su zuwa mutane ka sa mutane su so su kaga wani adda har yanzu abu huraira kowace rana miliyan mutane su mai adda to to daga wannan kenan tarihi ne ba mu na abu huraira na shi da mamman shi yadda suka zamna hatta musulunta sai babi na gaba sai ce babun birul walidaini ba'da mautihima biyayya in aka ce bir me bir da hausa biyayya ko kuma kirki bir kyautatawa in ka ce bi da kyau kirki biyayya dibir ne kenan kirki iwa uwaye kirki ba da mutu hima sun mutu kenan kan rayu da uwayenka lafiya lau kuma sai suka mutu to da sauran biyayya da sai sauran ko kuma ya tsaya to shine wannan baban zai karanta ba shine birrul walidaini biyayya ga uwaye بعد موتهما بايا متوس توفيج حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاض أهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي رحم لك لا رحم لا لك.
رحم لك إلا من قبلهما illa min qibalihima to wannan ruwaya ta gaba isnadin ta abaniya ta afata amma dai tana da shawahidul ura wanda suke tabbatar da ingancin ta ingancin abubuwan da yake cikin ta ahmad ya hudo ta a musnad kuma ta zo a cikin sunan abi dauda tace hadasna abu nu'aym abu nu'am ya ba mu labari abu nu'aym ana ce mai fadal bin zuhair shine abu nu'aym shi wannan abu na'im wanda ake ce fadal bin zuhair kala ya ce hadasana abdurrahman bin gasil kala habarna usaid bin aliyu bin ubaid an abi annahu sami'a aba usaid aba usaid inna shine sahabin shi sunan shi malik bin rabi'a aba usaid malik bin rabi'a sunan aba usaid kenan sahabi ne na manzon Allah kenan shine shi yace ya ji aba usaidu kenan ya ji wa maliku bin rabi'a yuhaddisu qauma yana ba mutanen shi labari wani labari ne yake ba mutanen shi kala yace kunna inda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suna gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala rajulun sai wani namiji yace ga wata ruwaya sai aka ce sha a rajulu min bani salma wani namiji ne ya zo daga bani salma ya tambaye amma dai a wannan ruwa ta adabin furat fa qala rajulun sai wani namiji yace bai faɗi ba surar namiji me namiji yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah hal baqiya min birri abwaya shay'un ba'da mautihima shin wani abu yayi sura na kirki biyayya da uwayena bayan mutuwarsu ke son inda yawa annabi ko hal baqiya shin wani abu ya yi tsora min birru abuwaya na daga biyayya da iyayena shai'un wani abu ba da mautu hima bayan sun mutu a barru kuma wanda zama su biyayya ke nake son shi shin wani abu da kai wani abu wanda ya tsora ga uwayena na kirki na biyayya da zama su bayan sun mutu to sai annabi ce mai na ƙala na'am sai annabi ya ce mai eh da kwai ya ce mai hisalun arba'un haloli ko tadodi guda hudu haloli guda hudu ko tadodi guda hudu shine hisanun arba'un shine zai zana masu kenan da abubuwa guda hudu a nan cikin adabul mufrad abubuwan guda hudu abubuwan guda biyar ne amma da ana adabul mufrad he dunkula sai kasu a guda hudu sai ya ce addu'a lahuma wa istighfar lahuma wannan addu'a lahuma wa istighfar lahuma ana dokar shi akan daya ana adabul mufrad amma dai kalisa zaka a wannan ruwaya ta zo kamar guda biyar addu'a lahuma yi musu addu'a kenan inna da baba ko sun mutu yi musu addu'a biyayya ce kai dole wa istighfar lahuma kuma da nema musu gafara shine istighfar lahuma wa in fazi ahadihima kuma da cika da zartas da wasiyarsu wa ikramu saddiqahuma da girmama abukansu inna da baba abukansu wanda suka taso tun kana da suna da kana ganin su tare ka girmama su wasillatir rahim da sadar da zumuntai allati la rahima laka wadda baka sadar da ita illa min qibalihima sai dai ta hanyar su ai kana yaro ana kama ka aje a gaida wannan a gaida wannan a gaida wannan ko to in sun mutu kenan wannan kai ke zumuntai kenan wani abubuwa guda nawa muka ce guda hudu mu kuma baya na farko ce addu'a lahuma wa istighfar lahuma yi musu addu'a da nema musu to ya ne yake wa yadda da nema musu gafara wace a wace addu'a ke karanta yawa ta ɗi gare ta wasu ɗan ƙarama ga kuma ƙarshen suratun nuhu annabi nuhu ya ce rabbi gifirli wali walidayya kowa a rabbi gifirli wali walidayya rabbi gifirli wali walidayya kaga sauki gare ta so ake ma mutum kullum a cikin sujada ka rika faɗinta rabbi gifirli wali walidayya a cikin sujada ko kafin tafiya ai atahiyatullah in kai atahiya kana salata annabi kai adoyi nago to anan ana su kana iya faɗinta ko kuma duk sujada ka ka ce rabbi gifirli wali walidayya to na wannan ke da nema musu gafara to addu'a da kuma nema musu gafara da ma addu'a don to zaka musu addu'a wannan lafazin addu'a yi daɗi yi karbuwa gurin Allah wa qul rabbir wa qul rabbir hamhuma kama rabbayani sagira kenan ba ka kai ba ka ce ba kulin ba sai ka ce rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira kenan kana iya gama kuma a lokaci daya ka mu nema musu gafara ka musu addu'a kenan sai ka ce rabbi gafir liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira rabbi gafir liwalidayya warhamhuma ka gani bai ka ce ba ka kama sunansu ai Allah sani ka ce rabbi gafir li wali walidayya Allah ka muni gafara da ma'aifana kenan duka inda ta shiga ba ya shiga ba sai ka ce ba wata wance wannan kenan kaga a cikin kalma kadan rabbi gifirli wali walidayya rabbi gifirli wali walidayya rabbi irhamhuma rabbi ya nisa gida irhamhuma ka nema musu rahama ita kuma rahama duk ita ce ita gama addu'a komi ita ce arziki ita ce lafiya ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza duk ka gama kenan wannan ita ce siga addu'a wadda ya ci arkawa uwaye a ina muka ce a sujada kenan in ka saba a zakar ɗinka da sujada kana yi ka mai da shi al'ada kenan kullum ka wa uwanka adda kullum ka musu don malamai ta suka yi yi wa uwaye addu'a ya yi sadaka ma ya yi kamar sadaka sadaka ma abin kirki ce yanzu misali wai ai wannan kana kai kuɗi gare ka ba ka yi ba wannan rabbi ga filiyar da daya sai ka hoto kuɗi ka bada ka ce sadaka uwaye ka ita ma abin kirki ne wannan amma dai malamai suka ce yi musu addu'a ta lafazi da kanka ta hilada ma da kuma sadaka kenan mun gane ko to wa in faza ahadihi ma kuma nan cika alƙawalin su ko kuma wasiya kamar yanzu misali malamai suka ce uwarka ko babanka ta ce da Allah kore ma kai kaza ko da Allah kore ma ayi kaza sai ta mutu ko kuma ta wa wani alƙawari a babu ana samun baka uwa ta ce in auren wani ya tashi ni zan yi kaza ko a yanda ko a wani kusan ta ce in auren wani ya tashi ni zan mai kaza ko wani ni zan yi kaza ko kuma wasiya kan ta mutu ce in Allah ya ta ga wani zai kudi wadda alama ya bude a cikin kudiyan zai ce a samu wani ya gina mu ko da masallaci ko rijiya ko makaranta kenan in kai wannan ka cika mai alƙawalin nata ko kuma kai kana da hali amma wani lokacin da kana raye baban kana gani shekara yana ba a ramadan yana ba wani buhun shinkawa ko yana sa wani rago ko yana kai sadaka wani masallaci ko wata makaranta ko yana ba yana ba wani malami dinkin sallah to bayan baban ya mutu ba sai kai kake yin irin wannan shi ma kai ne in fas ahadu kuma kenan ka cika alkawalinsu kenan shi ne irin wasiya da suka yi irin alkawalluka duka yi wannan wa ikiramu sadiqi kuma kuma aikin na da babanka ai ka san wanda suke tare fara in ka kullun da suke tare abokansu kullun tare suke tare suka girma ko to kenan wannan su ma ka girmama su ka darjanta su ka rika kai musu ziyara kuma da sadar da zumuncin da wadda baka yi sai dai daga hanyar su to ci gaba
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ترفع لميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذه فيقول ولدك استغفر لك ita ma wannan ruwaya ta gaba ruwaya ce ahmad ya hudo ta a musnad kuma ta zo a cikin sunan ibn maja kuma hadisi ne hasan al-isnad a cikin silsila hadisi ne kenan mai kyawun shi ne ce hadasna ahmad ibn yunus qala hadasna abubakar an asim asim mala asim yana cikin kora ko a cikin kora ai da kai mala asim a cikin kora an abi salih abi salih kuma shine abi salihu samman muna maka shi abi salihu samman sunan shi wannan zakawan zakawan sunan shi shi wannan abi salih kenan zakawan sunan shi maula amma wannan ne bararren bawa ne na mata annabi sallallahu alaihi wasallama juwairiya shi abu salih ismuhu zakawan maula juwairiya ne to shi wannan abi salihu samman din shi yace an abi huraira daga abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi qala yace turfa'u limayyitin ba'da mautihi darajatuhu matacce ana daga darajar shi bayan mutuwar shi matacce in ya mutu ana daga darajar shi fa ya ƙolu sai shi mataccen an daga darajar tashi sai ce ai rabbi mine ne wannan ubangiji ayi shay'un mine ne aka yi kamar kana ciki kaga daga darajar kai abin hawa kamar maki shi ne ka tambaya ka ce ni aka yi fa yuqalu sai a ce mai wala daka istaghfara laka danka ne ya nema ma gafara ga wannan ruwayi kenan ga wannan ruwayi ta adam nufrat kun mutum ya mutu yana cikin kabari wata ran sai ga an yalwata mai wani abubuwa an yi wani abubuwa shi ne zai ce ayyu rabbu menene wannan ya aka aka maka sai a ce ai Allah a duniya ne danka yana yana nema maka fara amma daga ruwaye ibn maja da tazo sai ya ce inna rajul la tarfa'u darajatuhu fi janna a aljanna ne an shiga aljanna ma wata ran sai ga kana cikin wani gida nan an kara ma daraja in ka ce aka yi aka kara ma rijiyar nan sai a ce saboda istighfarin yanka ne da suka ma a duniya aka tara ma kula ake daga da kai shi dai kowanne ka dauka da wannan ruwa ta adawar furat da wannan din ta ibn maja duk dai tahiya ɗaya ce me yake nuna mu muna wa uwayenmu istighfari bayan mutuwa su kamar muna daga musu daraja ne kullum kenan rabbi gafir huma rabbi raham huma kamar rabbi yani sakira kenan a kullum mu samu muna fada mun gane wannan sai ya ce
حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم غفر لي لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة na gabe ce daga wane hadasna wa Musa wannan ruwa ce ta fara da biya fi adabul mufrad kare ta zo hadasna sallamu bin mudin an ghalib qala qala muhammad bin sirin muhammad bin sirin waye tabi'i ne ko sahabi ibn sirin tabi'i ne yana daga cikin manyan malaman hadisi tabi'i ne kunna shi wannan muhammad bin sirin tabi'i shine yace kunna inda abi huraira mun kasance muna gidan abi huraira kenan muna zamna da aba huraira lailatan wani dare fa qala sai yace shi aba huraira sai wannan addu'a me aba huraira yace allahumma ighfir li abi huraira allah ka wa aba huraira gafara wali ummi kuma da mammasa wali man istaghfara lahuma da kuma duk wanda ya wa aba huraira gede ma aba huraira gafara shi ma allah ka mai gafara shi ji Muhammad bin Sirin sai Abu Hurairah wadi wannan qala li muhammad daga nan sai ya ce muhammad bin sirin yace fa nahanu mu kuma tun daga wannan ranar nastaghfir lahumma muna nema musu gafara hatta na dole bi da wata abi huraira har dai mu shiga cikin adda abi huraira saboda adda sahabi ai tana kusa da a karbe ta saboda su ne farkon abu ba mu da muka zo ba can can can can can shekara wannan su ai Allah ya yarda radiyallahu anhum ne wa radu anhu su sahabbai kenan a babu raina ne na Muhammad bin Sirin yace muna gidan shi sai yace Allah kaman gafara ka wa mamata kuma ka wa duk wanda ya nema mu gafara shi ma ka bai gafara ibn sirin ya ce tun wannan ranar mu kuma kullum muna musu nema musu gafara don mu shiga cikin addu'a nan ta ba kurera ba wani kalma ko na gaba sai ya ce kuma حدثنا أبو ربيع, أبو ربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
wani hadisi ne mutafikun alaihi baicin sai haini sun hudo shi ashabu sunan ma da dama sun hudo shi su ba wannan abu dauda nisa'i bin majah musnad ahmad duk sun hudo wannan hadisi shine ce hadasna abu rabi abu rabi ya ba mu labari waye abu rabi ana ce mai sulaiman bin dauda sunan shi abu rabi ina tunda cewa nan baban rabi bai hudu sunan shi sunan shi sulaiman bin dauda kala yace hadasna isma'il isma'il ya ba mu labari bin jafar dan jafar kala ahbarna abu allah abu Allah ya bamu labari abu Allahu babban malami ne na cikin tabi'ai ɗaya ne daga cikin malaman imam maliki ana ce mai Allahu bin abdurrahman Allahu bin abdurrahman a da da ɗaya daga cikin manyan malaman imam malik bin anas shi ya wannan mala Allahu shi mala Allahu ya ce an abihi shi ma ce daga baban shi tukwana daga baban nashi tukwana aka ce an abi huraira daga wa abi huraira tukwana aka ce annan rasulu sallallahu alaihi wasallama kala annab sallallahu alaihi wasallama ya ce iza matal abdu idan mutum ya mutu daga ka mutu in ka da amalu an yanke aikinka fayil in ka na aiki an yanke ba yanzu nan kuwa ba mala'ika yana bin sadaka ya rubuta ka zage wannan ya rubuta ka bige wannan ya rubuta ka yi wannan ya rubuta sallah ya rubuta tasbih ya rubuta to da iza matal insan da ka mutu duka an rike ko na fayil a rike shi ya ce illa illa misalasin amma da abubuwa guda uku da su saura su ba a rikisu ba na warko ce sadakatun jariya sadaka mai gudana sadaka da za a yi ko da bayan raka ana amfani da ita gina rijiya masallaci gidan marayu in ka gina rijiya masallaci ya zo wanda ya gina wani masallaci ko ya mutu ba ladan shi yana zuwa mutum da ana sura cikin shi an ce mata jariya saboda in dai tana tafiya kes ɗinka kullum ana zuwa ma kwanta ɗinka kullum lade ko ka mutu kwas ɗinka kullum tana shiga kenan makaranta masallaci gidan marayu hanya da sauran sadaka sadaka jariya aw ilmun yantafa bihi ko kuma ka bar wani ilimi ana amfani da shi yanzu wannan wanda ya rubuta littafin shekarar shi wajen 1200 da shi babu shi ko to gara ana karanta shi kuma duniya musulmi ana karanta shi kaga kaskin shi kullum kwatin shi ana kai mai lada sai ya ce awwaladun salihun ya da uran ko kuma yaro na kirki ya mai adda kamar can yaro ya ce Allahumma igfirli adiqo alamar rabi gafir lahu mako kenan ko kuma yaro na kirke ma da kenan nan zaka gane wannan na uku shine mai kai kenan dole mu tarbiyyatar da yaran mu domin mun mutu sun mu adda musamman yanzu duniya ta yanzu in kai sake wala da kawo sun manta da kai kenan sai a haka ne zo ai kudi da yake eh kenan sai an tarbiyyatar da yara sai an tarbiyyatar da yara an sa su koda suna lakwar su zo su yi makaranta su gane wani abu domin in ka mutu su rika tana da kai suna ma Allahumma gafir walidayya a cikin sallama kenan wannan abubuwan kadai su suke sura in mutum ya mutu kama artist din zalika kuma idan mutum ya mutu kuma wannan hadisi yace abu uku suke raka shi kabari sai biyu su komo sai ɗaya ya tsaya in ka mutu abu nawa suke raka ka kabari ka kaddara kai ne da kanka ba mutum ya mutu abu uku suke raka shi kabari biyu sai su komo ɗaya sai tsaya su wa suke raka ka fami kawai gaba da mamun ka da abokanka da yan uwa da duka mutane ai suna raka ka da yake duke ka tana raka ka ila ai ana rika da wani burkonka wani kuma wata bashe in kama ko ai bota ka za a dora ka ko eh tunda abota kama za a dora ka ko wata bashe in ka za a dora ka ko burgo a dogo naka wa amalu da aikin ka bayar ja isnani sai bi su dawo gida sai dai tsira in kaura muka shi kafa aka shi kabri ai har burgon da aka rika ai ba su shi sai a ce a kashi mota ta dawo ƴan uwa su dawo duk sanda ɗanka yake ma ya dawo kowa sai ya dawo kenan bayar ja isra'il yan uwanka da wannan mutanen su dawo dukiyarka ta dawo bai bukawa sai aikin ka kadai zai sura kenan kaga nan idan ka mutu kuma aikin ka yake sai uku nan in ka mutu kuma uku su raka ka biyu su dawo ɗaya sura to sai ci ko lokaci shi za mu ciki shi حدثنا يسار بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم أن عم أن عمرو أن عكرمة أن أب- عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم to aya can ba mun ce a wa uwaye addu'a a nema musu gafara ko to shi kuma wannan idan uwayen shi kamar ci gaba hadisi shi ba wannan mutafiqun alaihi ne buhari ya hudo shi abu dauda ya hudo shi turmuzi ya hudo shi حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن إكرمة عن ابن عباس دك عبد الله عن أبشير ابن عباس أن رجلا وني نمجي قال يتي يا رسول الله يا منزع الله يا مايكي الله إن أمي توفيت مما تارس walam tusi ba ta yi wasiya ba kuma ta bar dukiya da dama a yabfa'uha an atasaddaqa biha zai mata amfani ina mata sadaka qala na'am sai annabi ya ce eh kenan na abin da yake nuna mu idan ai ana samu an suwayen Allah ba da dukiya ko ba ai abin kirki ba to irin wannan ne sai shi ya zo tambaya annabi ya mata sadaka aka ce ya mata kenan a shari'a in uwaye suka mutu suka bar dukiya da yawa kana iya gina musu masallaci ko makaranta ko wani abu ko rijiya amma dai sai in kai ɗaya ne magada in ko magadan jiya ne sai ku duka an yarda ko ku yi ko tiya son an raba gadan ai shi ne ake yake nina kamar ya zo wannan hadisin da dama da koyin da sa'ad bin ubada shi ma wata garuwa wacan sa'ad bin ubada shi ne ya zo yana ya tafi mag ya tafi bulaguro ne da ya zo oshi tare su sai zo gurin wannan annabi ya gaya mai wannan magana anan ma sai ce ga gona ta na bada sadaka ga uwata kenan shi abin da yake koya mu wannan ruwa ta karshe mu rika wa uwayenmu addu'a dai gaba ɗaya bayan mutuwarsu addu'a kuma da ake wa uwaye bayan mutuwa duka mai sauki ce mu maɗe ta kowa ya iya ta sai dai ban cewa muke bani ya ne ake ta ku sake mai ta rabbi gifirli wali walidayya rabbi gifirli wali walidayya wannan addu'a ce ta nemawa uwaye gafara kun kuma addu'a ce ta haka ka musu su samu lahiya su samu arziki duniya da lahira da wani abu rabbi irham rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira ana so wannan addu'a guda biyu a cikin sujada ta sallaka ka rika yawan fadin su ko kuma a tahiyya in ka kare tahiyya rabbi gifirli wali walidayya rabbi gifirli wali walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira ko ka gama su muka ce gaba ɗaya ka ce yaya rabbi gifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira to daga nan zan mu tsaya da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik idan satin gaba sai mu tashi babe na 20 babul birru man kana yusulhu aba bi zumuntai wanda babanka ya kasance na zumunta da shi bayan baban naka ya mutu sai mu tashi da insha Allah